لأن واحد عقدة من لساني وصدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذا أدنى أربعة أتجنى لي وصدق وكان عليه سليم أربعين سنة بعيد عن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج الله بها wanda ya yi da ashirin da bakwai da wata saba shekara ta biyu wani da ashirin da bakwai da biyar ya ba man da rawa mun da da rasu na ɗari biyu da ɗari za mu da da rasu na ɗari biyu da saba hadisi ne da ba su kuma da ɗari biyu da za mu da shi sabon bani bani na ashirin da bakwai inda ma da yake babu na alwa babu da yake magana a kan cewa babu wata cuta da take tashi da kanta ba tare da izinin Allah ba ta ba ba ana nufin ba wata cuta da wani yake ɗauka ana ɗauka ba sai da su suka yi su ta ba kula da mai mara su sai da ta yi ta yi amma abu da ake so gari ce shi ne ba ta yi zata zo wani zai yi ba ne kawai amma ana samun magana domin gaban da jirgin da ake magana a tsawon su jama'a ayyukan jami'a ko jari da ya suke kama da wani yau ba kai gaji da zai zo ya taba mu to abin da ake so kai kan gudu sai kawai ka haru a bashi da nan Allah shi ne la aduwa to babu wata cuta da suke jami a ganin damar ta da samu mutum ba da ya Allah shi ne da aduwa wala iya rata sannan kuma ba wani dambi a zuwa can ba ba wasu yi zai zama a rikin goma ta yi gaba da in ka da na gara ka kai duk wanda dambi a dambi ne wanda da na gara ka kai su yi rasa in ka da yi gara da zai kuma irin wannan yara tana kawo da zai duk wannan dambi a ranar duk tsawon yana idan su kawo kalamu kuma za ka tara ma abubuwa za ka kai da su tsakan nan su ke rayu zuwa yi duk ka tara da su ke ya su za ka shi za a ji to da ji da ya kuma ban da su ka kana shi za a ji za ka ji wala mata sannan babu wata mugiya sun san mugiya wani aka jamba a jaririyar ka ce asalin mugiya daga ƙarfin matattu ne wanda ke tashi kawai ne ke sama wai ƙarfin matattu wanda yake da jiki yawa sun ke gaba mulla sai da daji in ta sauka a jiran ka sai a ce domin ba ta haka ko in dai ka bari mulla ta sauka a jiran ka domin ba ta zama ma Yau sai kuma wala saba, haka nan babu wani saba wasu ka ce wajen zama ake yi domin larabawa a kaba ko a wani wata ya kafa wanda za su domin ma zai yi domin zarawa Allah ne ya yi wani karatu suka ne kai koran koya amma da in zama ne ko komai ne na yaki za ta ce a cikin ruwa da zai yawa a ita zauru a wuri ne yawa na hali ne saboda ne an tabbata da kowa a wani ba ya yi ba ba a yi da wani ciwon kuma ne kawai shi ne da musulmi suka zo ma sai a nan yadda aka ce sababin da yi sabar na alheri ba wai yadda da yi a kai da yi ne ya ke cewa sabar da yi wani kuma ka ce ai sabar wani wani ciwon ciki bai kama da wanda shi ne sabar shi ma ne ba a shi da ba shi da ajali na sannan wala nau babu wani tauraro annau shi ma su da zuwa su kai tauraro kaza sai a babbara kai ko ka ga da yan duba da na zamanin nan su yi ta ce ai tauraron na a gani tauraron wani jirgin da tsohon gida ta tazu ya ke wani mun yau tauraron da zai yi ko wani ko wani ma za ka yi a zuwa ya zuwa da tauraron ka ya dace annau ne shine ya nufi da muka ji a bala wanda hadisin zai yi da da hadisin zuwa wanda aka yi ruwan zama za su ce na bi nau'i kaza wa kaza amma da wannan ruwan zama da yi wato ruwa na sauraro na kaza da kaza ba Allah ne za a yi saboda sauraron ya baku shi za a kai wannan ruwa an gane sai muka ce ya halatta a yi a sarki amma ba bai halatta kuma ka yi ne ba sai ka ce shi Allah ya yarda in ka kai da zai wura shi ko a tsoron ne ko a kuke yi kawa da wani ba zai yi wani a tsayin ka wani da yi ne ka ce ai saboda da wahala an ba da ruwan nan ba shi ne da Allah ke yi ne amma ka wuce ka yi ne kilomita da lokacin dole ba da ruwan nan ka da Allah kuskure saboda haka abin da ya kamar da iyaye suke a da cewa ta ba ta ce da gobe da za su gane cewa ana yin ruwa mai yawa a ɗaukar amma ba ɗaukar su ne ke duk wanda ya kudin sai ɗaukar su ne ke ruwan su ne ke yi da wani ɗaukar su baya wannan shekarar kusan ba ba an sha ruwa ba a ɗan sha ruwa ne yawan da ke a kusan ba abin da zai da jini ko wata bayan na julai da can ba ne na gaba julai da zan wanda aka yi abin yan shi ruwa da yawa za ta rika yi kwan Allah kuma wasu na za a hawa su ma roƙa roƙa ruwa su ke ba su kuma ce ko an diga ruwa da taraba adamawa zuwa fitowa su ke roƙa ruwa musamman da suna yawan da tarbiyyar yin da roƙa ruwa saboda kwana arba'in ba gaba ɗaya zinayen da kuka jin yi muna can ba su ko ba da ba to yau daga na kuta na ambaliya to na ruwan kawai ko a ce ka tallafa wa Allah shi da yake wuri kuma ke tafi gaba ɗaya ne da ka fika nan ba a san kuma a ba kuma ba to shi ne wala nan babu wani sauraro da yake da tasiri wajen yin wani wala mula gunki ne fatalwa ya ce yau fatalwa kayan an yi fatalwa ka da shi ma ba an da ya wuce ga wata fatalwa shi ne gwajin da wani kawai samu ya ce abin da za a zo tun daga ruwan banza za a ce wani kayan da ba za ka samu kayan da aka cire mai ya mutu to ai ba ko ku za ka yi da rubutu to da ka wala aka ba tun daga nan sai cikin a tora ma don gidan mu da ruwa a da ta rike yawo da ruwa haka da ya yi ba har a kauye har da zani da ruwa wata ya rubu ke bin da abu ba ba ne da ku zauna ba eh to ga bin ruwa da kai kan da wanda rike yawo da ruwa ko ina da wata kare wata ya mata kwallon to na kukan da suka rike zan ne mutu da ɗaya ne da ake abu an ware da ba yanzu wala yuridu muwaridu ko mumridun ala mutai annabi yake kada ku haka duk da annabi yake wa tarbiya kada ku haka mara lafiya da masu lafiya kada ne karatu ya ba tun daga zama ba za ka gane karatu cikin gaba daya eh kar ku zo mana lafiya kuma kace ai na dogara da Allah ga wata tana yin barkin a cikin gaji sauki kuma ta a sauke da awari da kike wannan wari bar da lafiya a cikin cikin lafiya da dawo ni dai dan da yi ma karara da ni domin kamar yadda mutum yake iya harbin wanda ne da Allah haka dan ba zai harbin da gobe da kuma Allah نعم على ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره الله يقال ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي لا عدوى ba wata cuta da take tashi da kanta ta samu ruwa da izinin Allah wala safar haka da ba wani wanda ta safar da yake ido wanda yake da kyara a cikin nan a wani mata ake da ko har ba wannan wata ake yi wata cuta ba yi da abokan da yi wajen gaba ɗaya yin a ranar yake ka ji wani tsaya duwan yin rana ne shi ne za a yi jirgin su ba ne shi ma dangi ba a ji da asali a ji na rana ai larabana yanzu yau muna da laraba ne zuwa laraba gobe ne ko gobe za mu yi akawun da na gobe ne larabana a gobe Mutum da ba yi da su suna da yake wala ba da haka ba wata kungiya da take da za a yi asalin ta cikin mawaki kuma ta dauka a kan gidanka to kai gidanka ba wani larabawa sun sun dama wani an gani shi ne kama ko mutum ya ruwa na fitowa zai da wuka zuwa zai shi karo da ita zai koma eh ba kai ya karo da hudu ranar juma ya tambaye zai yau ba ta ba za ki ai ko ba yi gidan da ka kike kudin da yi wannan yi ne rikin da ba ko ba gida ka zauna za ka kasuwa to zai sai mutum ba zai ba sai mutum ya ce ba za to ya ci karo da shi ba da bai samu ba to duk wani da kuka za ka da mutum ce wani duk sai ya ba kika to sai ce ba tsanin arabiyu sai wani mazaunin karkara su ko zan ba da arabu su gara albaran tambaya eh ya rasu yana ya ba shi hana ba ma ba da izini ga kowa ke rabu a to me yasa rakumi na idan na je ya rayayi ni da ba yana cikin rayayi ka an na hanzu ba saboda tantaki da yake yake dara kai ka ce dan bari wani inna wani shi kada ya cikin rayayi amma bayanin ba ido ajra da zarar rakumi ne tsantsar ruwa ya zo mai kuraɗi yana zuwa bai da kudu bai da ha bai yi tirigo ha yana shiga inda suke kuma sai ka ga lawara kuma ya kafa to biya ne ji ba da biya ne ji ba man a da awo to da aka yi shi na farko ba yi dora ba aka ne ji ko to da yana so ya yi da kancewa wannan abun lalle biya bai kai tsaye shi kuma da yana so ya dora shi akan cewa ya harba amma da izinin Allah shi ne kawai kara iya wannan kura a jirgin baya ya zaɓi wannan ciwon amma da yake da ba shi kaɗai ba to shi ba mana a dan awo sai shi na farkon ciwo ya daura ba sannan ya ke ba shi ne mahallin da ya yi la'adu a nan ba shi kwazo na hadisi ne za ku koya a kan hadisi لكن يكفي أن تكون العدوى في نفسها دون قدر الله تعالى أن قول ما سوى تجاب هذا اليدين بكنت في الجنة تعمل في البعيد من الله نجم وترى نوايتي ما لم ما لم يفعل وتجي كرا يكرم الواقع suna tsaye da ina jini ko ba ba zai da wani ko ta ce a mata suna tsini sai wani ya gawo shi ma ya gawo ne shi ka ga wannan ba a nan da zai zo ba kuma ga yake ya gawo ko ka ce ba jira da hannun shi yana zo an ba ya gawo sai a dinga yin da shi ni kuma da wuri mara da shiga yace in ba ya gawo ba in dai zo ka ga da shi ba ka ga mutane sai ke fito ba ruwan su da samu ciki ruwa kai mutum yana yin wannan kawai zai ga ya zai haka kuma zai haka kuma yawa kuma ba zai zai ya hannu shi kuma ya zo da zai zo ke kuma ya zo da haka irin wannan kuma wannan da za a rubuta ya zo da zai sa ina da tsawon zai zai zo Idan da haka shi ne, ko da yau gida za su wato tarbiyya a nan wanda da aka yi koya a abin kwarkuna ana cewa mai asar da yana da zanzuki suna a yau gaba ɗaya. Ai, ko ba kwarkuna ya kamata a ce ala kan yanzu na kama mu'amala ta a nan zan koma gida, kana gida gida ka ba wa wani. eh kana ji za ka ba wani gani ko ka za mu wasa tsara ka go ba dan da ka so ya wuce ko da wuri ya zo wani ya rubu ne kai ba ba kudi kuɗi ai ba ta ji haka da kwanan a rage kowa ya taɓa amma ko wanda wanda hannun yana da fa'ida kuma sannan abin da ana tsammanin da ke ya taɓa faɗa cewa a ƙarfi da mai yana yawan koga turare a hannun da don agaita da mutane shi ma wannan turare har da tsaye to sai yana saboda bakteriya ta hannu fito da haka wannan ɗan da ake wani ɗan da ake ɗan gogawa a hannun haka to sai za ka za ka zauna lafiya kuma ba za ka gane da kai kana da a wannan abin wanke hannu na turawa a gida kwari in ka je ka sa a ruwan ka goga ka sa sabulu za ka ga irin da gwargwaron da yake tsaya wannan ne wata irin bakin da tsara da kasa kai a gurin ka tsafi yake amma kana tsara wucewa za ka wuce bakin da domin wannan ne wani lokaci ka gaba ka kasa ka yi da zai zuwa ka kai ka nema da zai ka dawo hannun ka kai gidan ka sa a hannu ko ka zama kwakulan kwakulan ka to za ka duk abin nan da kake ko kuma masu daɗi su ka sa a yi shi za ka wani lokacin ake mutum ya yi wata ko yana abubuwa ne da wani ba duk tsarin wannan ba wasu lokaci bai da daɗi wanda ya ce wai kawo shan boko na ce boko a in dai mutum ya rabta ne shan boko وفي كده ما عاد العالم يربوها الوفاء ولكن يا كما ومن تبيئة إذا ربوا وادو والقوم بيانا لا ولوك تشلوك بيادو بيدي هو ويسا يا ربايا بل لنراهم به مؤاملة kaji shigo cikin jama'a da an ga kai ka kai mu'amala da kuɗi duk kai ka tattaba ya kamata ka wuce hannu wani haka a haka dai in aka abu da haka dai zai sami wallahi haka duk wannan bakajen ruwan da kaga ya wuce ya ji ciki ne ko kuma da ba da da zaji mai da zaji da wuri tana jin zafi za ta rage rikin duka gani na Thank you. cutar da ke Allah ɗin ya kare kuwa wanda Allah ya ce kare Allah ya kare to wannan shi ne sannan na biyu annabi ya ce karo annabi ya hana mutum hadin kan ba na uku hukun da wakulu ala Allah fi kulli shay kyautata dogaro ga Allah a komai da abin da za ka ke dogaro ga Allah hadisi na gaba da biyu da ya sunan lawa a قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يوجد مولد على مولد kada a gabato da kada a guduro da mara lafiya a lamun tashi a ga abda wanda eh kada ku dau dabba mara lafiya ku je ba da cikin mara lafiya ko da ya ai akwai lokacin da za ka wani yaro na faranta ba ya ce a ware har ku san ka kuwa ne ba ba ku je ba da gara ba har su san da zai ga ko kai da shi da shi ana ba mu yawa wani ba su da kawo ne eh kuma da ya ce kar ku jira da mara lafiya cikin masu lafiya ya wani ba mu Allah ya baka lafiya da abin da za a iya yi ai ma ai ba ka kulawa ta ku zama amma dai ba a zo ka ta ku da wani ba ne ما يفهم من الحديث فيه دليل على سد الذريعة ولا تنتهي إليه جملة وتؤتى على كلمة توبة ومدني ومن أخص فيما يتعلق بالأمور العقدية فسمى بدع أبو بكر العلاقة على الأمر العقيدة نبي هذا الحديث أصل في مسألة وتحجم السحر وأن hadisin dalili haka ne wajen matsala ta wato kiyaye lafiya na uku la ya kauce wa fiya da da kawo illa bi kaidin Allah ta'ala ba wani abu da yake faruwa a cikin wayar nan ba da kaddara ba Allah da duk wani shi ne ma da muka wani wani shi sai a cikin hakko wala wala ki lafi bi ma kaddara hun kayyuri shi ne gaskiya ne yana tasiri amma da yau kuma mun ba da nabi min ahadin billahi babu iyalan babu da yake magana a kan kyakkyawa kanki wani babu da kyakkyawan fada kyakkyawan fada da wani kuma kanki da kyakkyawan fata shi ne kai daiwa ko yaro yana da rike magado dadda ala da ma wani fata ne akwai bani wannan sarakunan da biyu inda ku sarakunan da biyu ko a tsoron an gane ko mai martaba sarki da an ce akwai wata wata kakarsa da tun yana yaro tana cewa sarki na sarki na lokacin da ya zama sarki wa sanda lokacin bambam sai da ya biyo da wannan abu kuma ita ma ta aka ji tana na ya tashi da kuma shi ne fara da rai shi ma mummunar da amina ne ai kaga shi ma duk abin da ke jin yana hakimin da wanda sun ba na farko da tsoron shi ba shi ma da kuma ya ke cewa sai kai shi ne ba su wannan shi ne ke kira shi ya mun fata ba su saboda haka shi ne ko da yake zai ke cewa wa ma ya kuma fi mu shi'o da kuma abin da yake zama cewa akwai shi'umanci ba wuce yau zuwa da wannan zo ne da ke shi'umanci a maka haka shi'umanci da wani lokacin da aka ji iyayen za a wani sai a wani kuzuri to amma ba wuce yake wani kuzuri ne wanda yake ne ne fasaha ba wani abu abubuwa da kuma wani ko abu da ya kamata idan ya iya sosai in ya kware abu sosai za ka ga wani mai kware sosai a kyara wani idan suke canji ma ya kware a cikin zai a duba da ko za a iya fiye da hadarin ke gama ba su bari mu ji sai mu ji zai ƙara fitowa da mu ji ya ci mafi ne ana na sai ma ne da zai lawa a ruwa da bi da la ya zala bana annabi ya ce la adwa shi ne ko ba wata cuta da take yaji da kanka ta samu mutum ba da yarda Allah wala iya rasa zannan ba wani jami wa yu'jibu min ba'd annabi ya ce ba ki jawab ba da ya guje ke mutum ke kawo ba da ai wani da wala ai wani kaza ne in yana yaro da wata harawo zuwa biyu da masara ba a ne ba za ga cikin yaran da kawai garkar jira magantarka arzi da Allah na magani wanda zai ga Allah ya amsa mutum eh yi wannan goge na a wuri ba ka yi ni ka ga wannan ba yin mu kai kawai yana shekara biyar gida a ya taɓa kai mu Allah na fara yi ba kuma ya zama na dawo na cewa wani ko Allah ya zama shi ne da abin da kake so mai kyau ka fahimta da kyau ko zai za ta ɗauke kai ta kuke kawai a ce ka ɗauka da mu ɗaukaki Allah ya jire ka wai ya ta a ce magana wai Allah za ka shi zai yi a ce kawai ɗaukaki nan da kuke yawa Sosai ne cewa ƙarin da ya ce wa ban ba'ad إلا بالفتي منين فعل قال فيه كلمة طيبة تجد كلمة بلادي تجد شيء شيء وقبال إتلاو بعد كلمة بلادي شيء شيء البعض وأنا أقول عليك كلا عيني من wani ne ya ke yi ba amma akwai abubuwa da me za mu koya a kai malu sabbin da hali wani yau ne imani da saba wajibi ne a imani ga wato hukuncin Allah wa kadari da kadara wa huwa hadha al-kadari ma sai da cikin rukunin imani na biyu bayanin asarin kai wa tsayi ba da yanta bayani akan tasirin kalma mai daɗi a kan mutum ita aka ji a ganga ko kibo yawa saboda wannan kalmar ba ba da wani mummunan ba da ne zai mutum ya kuma da da da wannan ya zo sai da yin rukaiya ai ka kan da yin rukaiya bai da hukun shi hukun din da hali ne da ya zo kula da bai ce masu muka masu ma suka yi ne hukun ya da bai ce wani da ta da shi sunan sunan da ba wanda ya zama ke ɗaukin damuwa da yanzu kai baƙi shi sai da yin mutai da yake wallahi sai da sunan ya tashi a kan yankin da gaba ɗaya yake kowa sai mun yi da kyar su ne zama ba albala'u ko kallon da nan yana tashi Thank you. wani wai margari da daure ya canza wani wani suna wani gari a adamawa suna suna gari ne jin a jaraba ne ko jaraba to na gani ko wanda ji ne ba'al ai wato ko ko Allah Allah ya garbi shugabanni masu ilimi da hankali sun tsaya Allah an kara jin abubuwan da zai da kasance a yi don abubuwa suke yi ba duniya su da wuta ba ko so suke su kai al'umma su za su zama wata amma mu yanzu kiwa ga wani da za su gani ga sanin kawai da ke yin ya ce ga wajen tara duniya ko ruwa so yake tara duniya amma ana magana su da rubuce da ke da kana halayen yake tara duniya to حديث لك وانا ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحمل لنا جوالا في يرتا ba wani dangi kar ka waje da wani dangi ya abu dangi ya yi wa shi wa kai wa halba mafi alkhairin da shi ne kyakkyawan mata a yi kyakkyawan mata kawai ka su ka ce wa marfalu ba bai ka ce ne ba alkhari yake alkhari ba su tsari a shi ne a kai ba kalma lafiyayyar kalma mai kyau kalma da suke ko da ya da nufi da kuma wa a duku da ɗayan kuɗi ita ce shi ne ba an yi wa rabu ya zama hannu ma an da rasu da lai da lai da lai makara da ne mai la'aduwa ba wata cuta da take jaki da kanta ta samu mutum ba da izinin Allah ba wala iya da aka gaba wani jin wa shi kuma ne ta da jawo shi kuma yana tabbata ne cikin uku abubuwa guda uku ko ana samu da abubuwa ko girma rai da mace za ka ce wa mace ciwo ma me yake wata da gida za ka ce wa gida ciwo mun gida me yake yi wata tsaki ko da ba aka ce wannan da tsaki kuma da tsaki ne yake yi za mu dawo da yake fasar roke da suke ba mu ji ke ko aka ce wa mace ciwo ma me yake yi ne ciki ne yake ce mace ciwo ma munafik ba na buga kika ba wata ba ta da alheri ko kuma da yake mace ba alheri kuma a cikin malaman ba ko da suka fassara aka cewa mar alheri ne zakin baki a kan sunan eh wanda da miji ya zo wani da gida ya ga ana ina da sallah ne yana tunan su ne gaban ke ba wannan shi ba in ya dai gidan ba ya bai da tunanin ya ba ki da kowa sani wannan shi ba an gane ko wannan ya ki jira su ko kuma wani suka ce a auro wata ba ta haihuwa ita ba ki ba an gane ko yawwa da sakin baki a kan to amma haka ce wa doki shi mun doki a yana fada ya yi ne ဘုရားကပြောတာ na sa shi cikin da ba kai zai zirka to ko ji in aka sa shi cikin da ba kai zai zirka mutuwa shi ma zuwa mun doki ko dai ta ba na rajin dabbar kan dabbar akan eh zai iya kare kai ne ga jama kuma shi ko ne rayuwa doki ne ga jama wanda za a je kamar jakin kudu wanda za a je gadon da ke kuturu ne in kana saurin gidi ne ga jama'a da ya daya kare kuwa ko da ya saba kida a kasuwa ma a wasu lamarin da ya yi ya ba za ka doji a hajji da ruwa ya karu jiki ne ga jama'a ko ka tsaye shi ko ba ka tsaye shi ko ya daya a gaya da nan suka ce ne samuwar tsada ba shi ba su shi kuma gida ba wani irin gida ne ke gida na ana yawan tsoro da kan gida wanda ya ake yawan gobara amma kun ta tattalin gida ba su albaitu albaitu layyi shi ba su shi ba su gida جيتي كلام يا أخي ما يفهم من الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر إيه واحد من الإيمان يا رسول الله لكذا النهي عن التجاوز والتناهي الذي أنا من إلى كم عن سعد بن سعيد السائل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi yake in ka ne ke yin firmana in ma za a samu zumunci a wani abu za a sami shi ne gurbar wanda mun yi bayani ne a wasu suke da wasu kuma an gani ko kuma su mun gida ka samu makota marasa ji eh shi ne ke to an jaru ka gudan da ka fara su makota ka gudan da gida ka samu makota ke ko gida ya tsada da ya tsada a gurin mutane ke kiyawa amma mutane mai yanzu kai gida yana tsada to a titi yake za a yi shaguna amma ba wani makoyi ba mun tattaro labaran magabata a da wasu yawa da aka ba da bayani wani zai zo ba wani ya gaya wani makoyin da zai je gidan ya nuna shi ya rika kuka matar da ta tambaye ke ce ta kai ta jiki ne ya aka da gane cewa makokin da damuwa ba ba har ya kai da ita yaje ya kuɗin gidan kuma yi ba za ka kai ya ƙara ba kuɗi ne ke gaban amma yanzu makokin ka ne da Allah Allah ka dai yaje gidan ya ƙara na ko ko ai da haɓar da zo ba ke da na da haɓar da zo ba ke da na magabatan mu ba haka ce ko kanka da ya yi da kan yau da muke kallo iyayen mu ne wanda suka bayyana da suka ji wannan sun amma ne wani ma wai wai shi ma da yake wai dan me za ka kai gidan ba ga amma shi ma ko ya yi yadda da ta ba ga shi an rena shi da ba za ka yi ba to da ka jirgi ya rubu saboda haka lallai shi ne da aiki shi ne da kuma wanda shi mun ne mana wanda da shi ne da shi ne larura sai ta sa zai je da wannan ba wanda da larura ko shi ne da Allah na san bawa Allah da ya rabe na san lokacin da aka zuwa gidan abokina kai har gidan makokin da ake da wata ne gida da gidan makokin abokin da kuwa ya zo yin bakin da na bai aka yi gidan gwamnati da wani ne ni ke yi ne iya biya masa ba shi ke iya biya ta wannan shi da ba shi da lafiya sannan na ga wanda makokin ya zo zai da gida lokacin mun da shi ne ya bayan yaron kuma mun gida da yayan wani babban nan da wata mura ta tawa ni da shi ya taɓa bai sai yake cewa ga gidan da kanasa zai sai da wani gida daga cikin ɓangare a cikin gidan nan duk wa gari lokacin zai je da gida ya fi yi ne sai ce masa ya zo ya ce alhaji wani ka kai ne wani kai kai fi jantar da ka gida ne ka zo ka je ya alhaji ka bar gidan ku ya ce ya ji ya ce to kaga bukatar zan kuɗi da kai ka zo ne ka ce to ni zan ranta ba ya yi da ba ba zan ranta ba amma kai ka ce ita zan ba ka da gidan da ka kawo da biyar to dan Allah ba a je da gidan ba sai kai ina ji an yi zuwa ba biyar ba ba sai a wannan lokacin gaba ɗaya da zata da ya rasa muku ne da yayi da gaba ya zo ya biya ki da sai da biyar ba sai dai magada amma magada sai ya karba ku biyar ko haka ake da rubucewa haka ake Yeah. shine akwai mutanen da yawa eh alai jiyo alai da alai da hadi da eh ko da da mara da kuma ne ya ga ruwa ku ja ruwa eh shi ma lokacin da Allah ba da ake bayar ruwa dan da zai taki ai ba ko da ne suka yi process ba shi ya yi kai wallahi ba zai yi to akai suka fito gaba daya aka fito aka ci ana daga daga dawa jaba kai kai da mun da mun da ba ni eh kare ta da mana alaji in dai ba ya ga ya da mun da mun da ya ce ke ne wal farad da yoyi wal makan da ruwan zama mun bayani babu kace da hayyati wa gariya babu da yake magana akan kace mutunai da wasu ya halatta da kake duk kuwa shi ne abin da zai yi annabi Allah radiyallahu anhu ba wa abi baba radiyallahu anhu da abu baba da ibn umar أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يا جل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يلا خطبة أكبر يقول يا أيها الحيات تكلم في بيت وقت نظر سوفيا تي وكجي ممكن تطلع لي كذا السوفيا لا سوفيا تي ما هو السوفيا تي wani irin mulki wanda bayan sa akwai gani wai mafi mafarauta da mafarauta na karkara ne zanen bayan wa zan sunan sa amma bayan da zane ne a bayan sa kamar zanen bayan da ba shi ne a sofiya kai kai kana ganin yanayi ba ta azza da mulki kamar yadda ake da zuwa duk kogura a wuta ce ya ba ke yi wa ne zuwa na mafi da sai sai a gari yanzu in kuka bai zuwa wani mutum bai da na zaɓa ba da kuka yi wani afta da kuma afta shi kuma wani mutum ne da gajeri ya ce ya da gajeri ya ce ya amma da za a ruwa to shi shi na da afta ba na bai da kuka sai kuma wace ya rubu fa'ina a ya fi misalin wata sun digo suna makarantar da wuya in yi mu mutum tattuwa a ɗaya ce ma wayan tas'itanin jabal ko har sai da mahabar ko yau ba ba sannan yana zubar da ciki idan ya biyo da ciki sai ya yi ɗauki al'adar bi ma'ana alhamdu in ya tare da kuma biyo ta hoto da ta ta kawai da zai kuma tare ta ko wata so ciki ya bi ta ta yi a ga wannan kwayo da bai da annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam yake da cikin da al'adar bi ma'ana alhamdu قال عبد الله عبد الله بن عمر يقول وبين انا وكاني حيات يأكلها يجي وترانا ناديو والمسلمين الكبير فناداني عبد الله يا عبد الله يجي لا تأكلها عبد الله يقول فقلت في يدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحيات baka ji annabi ya yi umarni da aka yi musulai ba kana ne da yau da ha ba da dalika an zawa su biyu amma bayan ya yi wannan hakan kuma daga bayan annabi ya ce amma kar ku kaje da gida ki kuma abu da ke gani ba yace amma ya ce kana kaje da gida ba na cikin gida za ka yi wani da awadir ya ga ne wannan su ne wanda suke rayuwa a cikin gida ba da dace wani asalin da yawanci ba za su jira hau sai waya ke nuna an kakan ke ba ma giya ya ba ma ta akwai hakan waya ke da tafiya to Allah ya ba ma ta sai ba ka fada da ni duk ne al'awa ne an gane ko eh aka ce an kira da wannan sunan ne da sunan umri a gaba da ya ce a gida ko kuma aka kira da amma rubuyu eh su a gida suke rayuwa ai su ka ba ne ce aljanu ne amma mazauna gida in kare yin wannan aljanna mutiji aljani ne amma mai zaman gida shi ba ya ci gaba in kare ya ci da gari kake zuwa ga yi mace lafiya amma magana za ta yi ba kawai ba mace amin na to haka ne da suke jawabi da Allah biyu وزيد وفي رواية أو رواية فرآني أبو لبابة إلى عبد الممكن أبا أبو لبابة النهاية sai abu lubaba ya gani na abdulmumin au zai da yin saka ko kuma zai da ban saka shi ne ne suka suna son da jiyo a nan yana na kai da kuke jin gida amma ban gaba shi wannan kai ma jiyar kai ya kuma dawowa an ba ka dama kuma in ya ki tafiya ka fi sai Allah ya baka rayuwa duk ke da duk Malik bin Bilal Ali alhasu ala fa'il hayyan an kwaita da mu wajen kake rufi zai na an tabbatar ba da gida bane ai kallo ba ba hawa ne ba in ana da wani dabbar da ke sai a yi masa illa na biyu ko kuma da tsohon da ta baya yawwa to gaji ko gaji gidi na gida ne sai abin da yake bara na jin zan rubuce ne sun je kan karka wani yin gari gudu ko wani gari da gudu zo da aka yi ce sun shi kawai gida sun shi gaba gudu sun shi ba sai ba ta gida da ke ya da su zama su ne gida da ke wannan shi ne a wani kaga ita ta gani da gida ne to أنا عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالي عبد الله بن مسعود يجي وجرى أنا من أزوري لأنه عليه الصلاة والسلام كان ونفوه وقال لما قالوا إلى جبل ونفوه يا مدينة إذ نزلت عليه والمرسلة لئلا يكون وصل الجوع والمرسلة في حربة فتلقيناها من دين أولاد المسؤول يجي muka koye ta daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam ko dai na ce wanda suka koyi wato surori da yawa a bakin annabi ni san masu min ni daga bakin sa wa inna fa'u la rasulu ya lokacin bakin sa yana danyantaka da zuwa abu bibi wato da zafin zafin ta lokacin aka daukar da ita ba ta gama hucewa ba annabi ya koya a wasu kudin ba sai an sanar da ni wajen kudu wajen gari ya ce ni a an koyar da ni gaba da gaya wa kudi suka ce to da tsoron da wanda tana hanyar da ita zuwa da da ni iya na su biya in kana da hanyar ana wani da yi muna cikin kogon muna wuta sai ga wani mutum ya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم عليكم اقتلوها لا اريد ان اكون فيها كبيرة قال لي فقتلناها sai muka yi tsirgege ya muna wuce jira mu a tabbatar na in da ga yi ko da shi rani a wajen ruwa ai fa da kala fi duniya to ba na cikin lamu a wajen ruwa kana sai yi ruwa ya ce kana sai a ce ruqiya ya rabu kama ruqiyu kara an an tsare ta daga kai kisan da za ku yi mata jini ga rabu ba wai ana da ku yaron ba kake dan da za ku yi Allah ya tsare ta da ma wuki din gara kana ayi da Allah ya tsare ku kuma daga garin da ta rabu da za ta yi da dillan dan da babu ce babu katilin wazani babu da yake magana akan wato an zo mutum ya kashe fata ita wannan da ba kawai wani ba yawa an ummi kari ne an sako daga ummi kari bai wa Allah annan da ke sallallahu alaihi wasallam amara ha bi qatl al-awzar yace annabi ya umarci da ta kace kasa wajen ruwaya kana ya kuku ala ibrahim ko hadisin bukari